أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الله سبحانه وتعالى وديا da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid na markar sabiru huda wanda yake unguwa ta dar amfan a wannan gari na da makaram allah san albarka da alkhairi a wannan haɗuwa ta mu insha allah kenan wannan shi ne ci gaba da darasi da littafi da usulul salasa wa adillatuha wanda insha allah yau wannan shine darasi na goma sha shida ƙarƙashin wannan littafin muna bayani a inda malam yake magana akan hijira malam baki ya gama magana akan an shar'anta ma manzon kan salloli guda biyar a makka ya yi shekara uku yana sallah to bayan kai aka mishi umarni da yin hijira sai malam ya gaya mana mai cece hijira kuma an da hukuncinta da kuma wanzuwar ta har zuwa tashin kiyama sai ma da ya kama da dalilai guda uku wani akan haka dalilin ya fari aya ta alkur'an cikin suratun nisa dalilin na biyu aya ta suratun ankabut sai kuma ya kama da sababin ya zo na aya ta suratun ankabut sai kuma ma da ya kama da dalili daga sunna ta mazara suna wanda mazara sun ke cewa a cikin hadithin la tanqati al-hijra حتى تنقطع التوبة هجرة باتين توابات قياوة حتى توبة يا ينكي ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها توبة با ينكي وبا قياوة يزم توبة أمسا حتى رانا تاهودو لما حافظتا هنا لوقت تنتاشر القيامة الليل وانا كيشين أتغيسي درس جبال بني wanda ya riga ya gabata insha Allah na yanzu za mu tashi da izin ya tabaraka wa ta'ala sabon karatu insha Allah malam a wannan karatun zai mana bayani akan lokacin da manzana sama ya yi hijira ya tabbata a garin madina da ya faru jame-jame aka aikata malam ya ce falamma stakarra bil madina umira bi baqiyati shara'ir al-islam مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام وغير ذلك من شرائع الإسلام ملك سوى فلما استقر بالمدينة a yayin da manzalar sama ya tabbata a garin madina kenan al-istiqrar ba'da muddatin min al-iqama tabbatuwa bayan ka riga ka zauna a gari ka samu ka samu istifa shine istiqrar ka samu tabbatuwa ta zama a gari to malai ce falamma istaqarra bil madina a yayin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu istiqrar tabbatuwa a madina استقر استفعله لا القرار كما التقليد فيتبتوا أكان أبو دا زمنوا تو ما لم يتف لما استقر بالمدينة باين هجرة كنا مزار كما دا يسعى متبتوا أقرم مدينة تو باين a garin makka ya yi shekara goma yana kira zuwa ga tauhidi aka ƙara sallah kuma aka ci gaba da kira zuwa ga tauhidi da kuma kira zuwa ga ayi sallah wadda shekara goma ta kira zuwa tauhidi in ka ƙara ga shekara uku ta kira zuwa ga yin sallah da tauhidi ba to bayan haka kuma hallo sai manzon sama aka umarce shi da sauran shari'o'i da muka sani bayan tauhidi da aqida da kuma da yake suna sallah shi ne ma da ce falamma istaqarra bil madina bayan manzon sama ya tabbata a gari na madina umira bi baqiyati shara'i an umarce shi da ya isar da sauran shari'o'i sauran hukunce hukunce ash-shara'i jam'i ne ash-shari'a ash-shari'a shine dukkanin al-ahkam ash-shari'a hukunce hukunce na shari'a umira an umarci manzon sama bi baqiyatil shara'i da sauran shari'o'i an umarce shi da shi da al'umma shi kuma umarce shi isar ma al'ummar shi to shari'o'i da hukunce-hukunce da yawa ne sai mana zai ba mu misali da manya-manyan su ba da ce shara'ar islam shari'o'i na addinin musulunci ko ba da ya ce mislar zaka kamar zaka wasan da kuma azumi wal hajji da kuma aikin hajji wal azab da kiran sallah da ba a sharanta shi ba a makka wal jihad da kuma yaƙi a makka kaga babu jihadi wal amru bil ma'ruf da kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kenan bayan annabi ma yana yi to kuma aka umarta da a umarci sauran mutane in ka ga mummuna ka hana in ka ga an bar kyakkyawa ka umarni a yi amma kuma lokacin ka kiyaye da tadarrujin da manzo Allah ya wadi shine da yake so man ra alaikum munkaran fali ghayru bi yadi da hannun kana iya baka iyawa fa bi lisani wa abi nasiha baka iyawa fa bi qalbihi azuciya ka ka amsar kina wannan shine mataki na al'amru bil ma'ruf wa ghayru dalika da wasu haka na sauran shari'o'i suna da yawa bai tibka su amma wannan ma ya ba misali da abin da suka yi fi mahimmanci min shara'a islam da wannan su na daga cikin shari'o'i na addinin musulunci hukunce hukunce na addinin musulunci malai ce kamar mislis zakka zakka an shar'anta ta a shekara ta biyu bayan hijiran mazhabar ta shekara ta fari babu zakka sai a cikin shekara ta biyu a shekarar da aka yi gazwatu badar a shekara aka shara'anta zakka wadda kinan a cikin shekara ta biyu shekarar da aka yi yaƙi na badar a lokacin da aka shara'anta zakka ko da da ko wasu ayoyi na madina na makka suna bayani akan zakka kada aflaha man ta zakka a kuma zo fasalin rabbika wani da sauran ayoyi suna biya wani suke bayani akan zakka to wasu malamai suke cewa an shar'anta ta ne a maka amma abin da ya bi ita wannan zakkar mujarrad ɗin ba da sadaka ce wanda ba wajiba ba amma zakka ta wajibi ba ba a shar'anta ta ba sai a garin madina a shekara ta biyu bayan hijirar maza sama a lokacin da aka yi yakin badar hazotu badar wadda sai kuma mana ce wasaumi da kuma azumi shi ma azumi an sha'anta shi ne a shekara ta biyu bayan hijirar manzanin sama shi yasa azumi na fari da aka yi na ramadanin an yi shi ne da yaƙi na badar a shekara ta biyu shi ma aka sha'anta shi a da lokacin da manzanin sama ya yi hijira azumin da yake wajibi wanda ake yin shi shi ne azumi na ashura نضع عاشوراء goma da wata na al-muharram wadda tare da shi da akwai tasu'a daga bayan maza da ce a hada shi don a saba yahuda lokacin da maza da ya zo madina sai ya ga yahudawa suna azumta goma da watan muharram ashura sai maza da tambaya kace saboda girmama nasara annabi musa da ya samu akan fir'auna shi yasa suke yi sai manzala ce nahnu ahaqqu bi Musa minhum mu muka yi cancanta da Annabi Musa a gare su saboda su ba sa bin umarnin shi ko ba sa ce tauhidi shirka ce wada to sai manzala ta mai umarta da azumci Ashura kuma ya ce shekara bai sun ya azumci shekara ta gaba ya ce an shekara ta gaba ta zo za mu azumci tara da shi shine tasu'a ba za san ba azumci ba tasu'a a tasu'a da da farko yana kayan mu zo nan da da farko yana a matsayin wajibi azumi na ashura goma da wata na muharram da shi ne wajibi sai daga baya aka shahe wajibci shi yayi da aka shahe wajibci shi sai ya dawo wanda azumi ne wajibi a shekara ta biyu bayan hijira azumin ramadana shi kuma ashura a sai tsaya a sau azumi ne na nafila azumi na nafila shi yasa farkon azumi na nafila shine ashura to manzala sama a shekara ta ƙarshe ce shekara ta ƙarshen shi wadda da a yi ta zaiwa su ya ce shekara ta gaba za mu azumci tara da wata sai mu haɗa da goma da wata don mu saba ya hunda ba ba to a wannan bai zo ba aka allah ya bishiran manzala ta sama to yan kaga ya zama ya yi sauran umarni ne a azumci a laikon suna tasu'a tare da ashura in baka samu bata su'a da ashura ka azumci da yake suna da yake ka azumci sha ɗaya da shi to wannan shekarar wata iskaliya ta afku wajen azumi na tasu'a da ashura za mu shima fatawoyi ta malamai muta'arifa nijarta lissahinta ya sha bambam da lissahi na sauran duniya to azumi na lafiya da ke almutatawo amiru nafsi azumi na nafila kai kai ne shugaban kanka ba azumi na ramadan ba ne ba azumi na ramadan dole ka bi hukumarka ganin wata nan hukumarka ko to amma azumi na nafila fiqhiyyar a fiqhinci a ilmanci almutatawo amiru nafsi kai shugaban kanka ne tarihin da ya kwanta maka hankali na hukumarka ta yin jira kwanta maka hankali kai da shi na saudiya ganin najeriya ganin ina ne ya kwanta maka hankali kai da shi mai azumin lafiya shugaban kan shi wadda kiran ta gaba ya yi ta jayayya ba a ce wanda bai maka za ka zane a yi ta rami da sauransu a ilmance kai shugaban kan kare wannan hadisi na almatasawai a mirar su kai in kaga dama ma an ka ɗauke shi kaga ce kai yaron bar shi ga walima ta zo kaga an jima ba a sadu ba in ka haɗe shi na gani na zama sama ya baka da ya haɗin da cewa bakka da na dadan azumi bakka da kaza saboda ka saba a tarihin nijar za Allah ce maka wannan shi ne dai abin da yake gaba da haka to wannan kenan shi ne kinan azumin da yake a asali da waji sai daga baya aka shahe shi ya zawo na fila jai yanzu kenan sai azumi na ramadana ya hau gurin shi ya zamto shi ne wajibi azumin ramadana a shekara ta biyu bayan hijirar manzara sama a da azumin ramadana ya kasance in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ciyar ka ba da fidiya wa Allah ne ya tsiko na hufi da tsawon miski wanda suke iya azumi in ka ga dama suna iya yin fidiya su ciyar da miskini a da haka ne daga bayan ne aka wajibta shi duk wanda yake da ikon yin azumi kamar shaidar ne kuma shahara falaisun duk wanda yake da niyyar yin azumi ya ga wata ramadana to wajibi ya azumce shi sai ya zamto bakka da zaɓi da an kaga na maka sai an kaga na maka ya azumi sai in bakka da iko rashin lahiya kana da uzuri to wannan kuma an bayyana uzuri kamar rashin lahiya ko bulaguro ko mace mai ciki ko mace mai sharawa ko makamantan haka ko tsoho tugub-tugub wanda ba ya iya jimirin azumi ba ba Allah ya taimaka sai wannan shine game da azumi a wata a shekara ta biyu bayan hijirar manzara sama aka sharanta shi to game da aikin haji wal hajj malai yace da game da aikin haji aikin haji da akwai sabani wasu malamai suka ce an shar'anta aikin haji a shekara ta shidda bayan hijirar manzara sama kuma kaza wasu malamai ko suka ce la an shar'anta shi a shekara ta tara bayan jira mazarsa abin da ya yi inganci shi ne an shar'anta aikin haji a shekara ta tara malamai sun shi suka yi rinjayarwa wasu suka ce shekara ta shidda mafi yawan malamai suka ce la shekara ta tara bayan jira mazarsa sama kuma shi ya yi inganci shi ya yi rinjayarwa idan aikin haji na iya cewa khulatatul qawl an shar'anta shi ne a shekara ta tara bayan hijirar manzon sama wal adhan da kuma kiran sallah kiran sallah kuma an shar'anta shi ne a farkon hijirar manzon farkon rayuwa bayan hijirar manzon sama farkon farkon zama a madina ka iya cewa a shekara ta tara kiran sallah aka shar'anta shi asalin mashru'iyyar shi abdullahi bin zaid ya yi mahulki yadda ake kiran sallah wani mala'ika ya yi mahulkin wani mutum ya koya mishi iska ce mai tsawo sai daga ba da ya tashi ya ba manzana sam labari manzana sam ya ce lalle kai kana da fadala wajen kai allah ya datar kai mahulkin amma bakka da sauti da ya ce yani allimhu bilalin fa innahu anda minka sautan koyawa bilal domin bilal ya yi ka sauti kira a kiran sallah mai ake bukata mai sauti mai sauti kyakkyawa kuma hallo mai karfi mai isarwa shi ake bukata a kowane bangare wanda ka'ayyar cewa na maza sama ya tsora wani ka'ida a kowane bangare ka nemi almahir wal atqan a kowane bangare ka nemi wanda ya fi iyawa wanda takhassusin shi ne domin din shi ne bangaren shi ne to ba a samun tasgaro amma in ka nemi wanda ba ƙwararre ba ne ba ɓangaren shi wani ba to nafsin abin da maza ta ke cewa ne daga cikin alamun tashar kiyama iza usniyat amana ila ghayr ahli idan aka ba amana zuwa ga wanda bai cancanta Allah ya ce wala na shekara ta fari aiwa shekara ta fari babu tahdidi zamanin ne amma dai a shekara ta hari ne aka shar'anta kiran sallah wadah a shekara ta fari aka shar'anta kiran sallah na sai wal jihad jihadi an shar'anta shi an fara yin shi ne a shekara ta biyu amma an shar'anta shi bi tadarrush amma an fara yin shi a shekara ta biyu tare da ghazwat badar da kuma sarayar da aka tura kafin gazuwar badar wadda amma babban jihadi da aka yi shi ne a shekara ta biyu shi ne gazuwar badar amma kayan gazuwar badar an nakalto an rawaito da akwai saraya su ne yan yandina ɗan ƙarama da za ta je ta leko wani abu ko makamanta haka amma dai gazuwar badar ita ce babban gazuwa da aka fara yi wadda wadda ba za a sama da ita a lokacin addinin musulunci ya yi ƙarfi ya shiga duniya kowa ya shiga tsoro mutum dari uku suka yi galaba a kan sama da mutum dubu daga wannan ya rikita al'umma kuma ya nuna wa al'umma cewa lallai wannan annabin tare da shi da akwai ƙarfi na iko na allah maɗaukisai tare da shi da akwai nasara lallai to annabi da yawa sun shiga cikin firgici da rikici raba kidan wannan shi ne game da kasuwa wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar da kuma umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna shi kuma a mukhtalaf bai da tahdidi a mukhtalaf na lokaci na madina maza an sama yana umarni da a yi kyakkyawa a bar mummuna kuma hajjo kai ma ka dinga da'awa aka sha'anta da'awa da kira zuwa ga addinin Allah da sauransu wadda shi ne mahimman da ce wa zai zai kamin shari'ar islam wannan shi ne da a taƙaice bayani to nan malam ba ya taƙaita ba wannan su kaɗe ba ne ba shari'ar islam a kwanci hukunci da da musulunci na malam ya nuna ya maka ishara a kan abin da suka yi muhimmanci ga sauran nan suna da yawa hukunci hukunci da aka shara'anta su haramta giya wanda aka yi shi da tazarrush da haramta kaza da haramta kaza da shara'anta kaza da hukuncin kaza da hukuncin suna da yawa wanda aka shara'anta Allah ce maka kenan kaga a zamani na Madina bayan an ba mu manzalatan annabci yana shekara 40 shekara 10 daga shekarar shi 40 zuwa shekarar shi 50 kira ne kawai ake zuwa ga tauhidi da aqida da imani da gyara dabi'u kawai sai ya yi shekara hamsin aka yi isra'i da mai shi aka sha'ar da sallah sallah ya ta ƙaru tare da tauhidi da imani bayan an yi hijira kuma sauran wannan ya suka zo bi tadarrus sauran hukunce hukunce a wani ruwa maka mahimmancin tauhidi kuma zai nuna maka da malamai suke cewa at-tauhidu awwalan ya ibadallah a fara kira zuwa ga tauhidi karan wani in za a yi da'awa za a koyi haka manzo na saboda ya tura Abdullahi bin Mu'az bin Jabal zuwa ga Yaman ta yi fara kiran su zuwa ga tauhidi gyara imani shaida ba ya mun mutane gaskiya sai Allah manzo Muhammadu manzo ne Allah Allah Allah ke maka na'am sai malam zai nuna mana shekara nawa manzon Allah ya yi a zamani na madina yana kira zuwa ga tafidi yana kira zuwa ga sauran hukunce-hukuncen shari'a malai ce aka za ala haza a ashirar sinina wa ba da ha tuwufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baƙin wa haza dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما, وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه من من ذلك ما أخذ على هذا عشر سنين من ذلك ما يأي ruko akan kira zuwa ga shawarar hukunce-hukunce da addinin musulunci ko kuma ya zauna ko ya tabbata yana kira zuwa ga sauran hukunce-hukunce da addinin musulunci a ashirar sinin shekara goma idan an ka hada ga shekara arba'in kayan annabci sai ka kara shekara goma kayan a shara'anta bayan an ba shi annabci kayan a shara'anta sallah shekara hamsin ko sai ka tsara shekara uku bayan an sha'anta sallah shekara hamsin da uku bayan an yi hijira sai ka tsara shekara goma shekara tattun da uku cikin ta rayuwa a annabi muhammad shi ya sa malam a nan gurin ya taƙaice maka babu ya tsira kuma yana yana hudo maka alhakashi da aqida shi ya sa wanda ya karanta wannan littafin ya karanta fanni na tauhidi da aqida da imani ko sannan kuma da ya karanta fanni na fiqh da akwai matsaloli na fiqh da dama sannan kuma da ya karanta fanni na sira da sauran fannin nukan da suke da alaka da wannan littafin shi yasa wannan littafin ya cancanta ya zamto mahari da matashi na neman ilimi kuma ya cancanta ya zamto yana daga cikin littafin da ake bukata mutum ya yi itikanin shi ba ka karanta ba fassara irin wannan ta gida tarjama abinda yake cikin larabci a maido maka burbur a sabke kayan ka sabke littafi kamance ko kuma karatun yau kamance karatun da aka riga aka gabata tarjama ita ma tana da kyau wani lokaci amma galiban karatu da tarjama bayya kowane mutum za a karatu da tarjama ka sarki littafi sau da abu an sarki shi kamance kana tsoro kana shakka an zo an ƙara sarkewa kaga mutum ya sarki littafi sau biyar amma shi kan shi ya san bai yi tsakanin shi ba shi ne illa karatu na tarjama buru an yi wuce kawai tarjama ce kai gauga da kake fassara mayan karki wannan ya sa ka kasa rike ma'ana ita kuma an ka rike ma'ana ba lafazi ba mujalladin tarjuma an ka rike ma'ana da bayanin da aka yi maka shi yake taimaka ma kai da kanka ba haushe ne ba haushe ne kai da kanka da yaranka da da yanayin hausarka sai ka nakalto ka rike ko kuma da yaran da kake ji ka riga ne ka gane ma'ana an maka bayani wannan shi yana taimakawa shi yasa wannan tsarin da muke bi ina imani da cewa wallahi shi ne tsarin da ke kawwana mutum kuma duk wanda ka ga ya kware a bangaren shi ko a ina ne ya karatu wallahi ya bi wannan matakin yana taimakawa wannan tsarin lallai shi ma tsarin tarjama yana taimakawa amma ba kamar tsarin bayani ba tunda ko malaman da ake koyawa ko jami'a suka ta irin wannan tsarin da ake bi na karatu ba yawan ba littafi mai liman sabta littafi da zaman sabta wannan yana da amfani amma ba kamar ba a yi bayani ta yadda in an ƙara ya tashi kai da kanka ka san alhamdulillah ana in dai ka yi muta ba amma wani sharadi in ka yi muta ba an an yi karatu kana bita kana ya ishe ka sa sai ka samu wani shari ka tsara tausiya kuma kai wanka amana ta riga ta hau kanka ka kiyaye karatun da aka yi kuma zo ka isar Allah ke nan jai malaki cewa wa ba da kenan shekara goma manzala ta da yana kira yana bayani akan sauran shari'o'i da hukunce-hukunce musamman a hukunce-hukunce na fiɗo wadda shekara goma shi mana ce aka da alahada ashar sinin ya yi shekara goma yana kira zuwa ga hukunce-hukuncen shari'a ba da bayan wannan shekara goma ya yi shekara 63 cikin ko وبعدها توفي bayan haka yi manzara kan ya rasu Allah ya amshi abin shi zan tofin rahotin ala a jigungu maɗaukaki raba Allah ya amshi abin shi manzara kan ya rasu kuma wannan hakika ce ilmiya babu wanda zai inkarar ta sai jahil ko mutajahil sai jahili ko kuma wanda ya sani da gangamin kamar bai sani ba yake gargama da jayayya النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا مشرش آية قرر إنك ميت وإنهم ميتون من ذلك السماء لنا ومسوع كمان يصور متى يتكلمون daga cikin ɗan kowin nayin daga cikin ɗan sofiya suna da aƙida mazala wai bayyana su ba ya faku ne da yasa in suka ce bayyana su ba in suka ce ya rasu sa zo su ce sun ga mazala sun sun hira da shi to yanzu ya kai sun ce kawai mutum kuna zama yau ke ce maka yana magana da manzana a gada akwai magana allah ke wa wa muhammadin illa rasulun kada kalat min qabli rusul afa in mata aw qutlin qalabtu ala qaibikum manzana sama kowa bane bai manzo manzanni an yi da dama sun shuɗe sun rasu in ya rasu ko aka kashe shi sai ku yi ridda kaga ayar ko kalama manzana sama ya rasu to kaga mun muna zaune a lokacin da yanzu mutane suna murna da aihuwar manzo Allah sosai ita aka fara yi dai sai da aka haifi manzo Allah sama to da rasuwar shi to nan a hankalce da ka yi murna da aihuwar mutum da ka yi bakin ciki da jimami da mutuwar mutum wanne ya fi in kana girma mutum diyan da kake jin daɗin alaƙaƙa da mutum da girmama shi babu abin da zai firgita ka da ta da maka hankali kamar rabuwa da shi to amma yanzu da ke riya san manzana sam da ake ba gaskiya ba ne ba sai suka mance wannan suka mance shi mamar rabuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi murna suke da aihuwar shi murna da aihuwar manzo Allah sallallahu duk shekara suna yi ana yin banna ana yin matsaloli yan mata nawa ake lalatawa a dalilin haka yan mata nawa suke huta su je ina ne su je wancan garin sun rabu da mahaifinsu rawa da kaɗe-kaɗe da sunan addini cakuɗuwa maza da mata da sunan addini a yi kwalliya a hoto ana daɓaruwa da sunan addini a dinga cutar jahilai da sunan addini haka da akwai matsala shi yasa in har kana da gaskiyar son mazawa zama koyi za ka yi da shi ba kirkiro wani abu za ka ga in mauli alkhairi ne da wallahi ba mu isa ba mu gabaci magabata a kan haka da sahabbai su za a hankalto a gare su tabi'ai da atba'u tabi'i babu wanda ya sai nakalto maka nakal ingantacce da gare su a kan maulidi wani zai ce ai ga maulidi nan azumi maza Allah yake yi to alhamdulillah koyi da manzana sama kai azumin ne jini shi yasa ka ga ahlus sunna suna alhamdulillah tunda ka gane wannan shi ne maulidi ko mun yarda a istilahin ta shi ne maulidi ka yi ma iko kawai da azumin dinne dinin ganin bai shi ke nan an hutu kaga ibada ce azumi ƙarin da za ka samu an shara'anta shi manzan Allah ya yi kuma ya kwaɗaitar da aiki kuma mutane suna yi hayyawa yana iya yiwuwa to me yasa za ka ƙirƙiro he shekara ta da ya gada kuma mutane har yanzu Allah ta albarka da alkhairi kenan wannan shine kenan rasuwar mazan sama ya rasu a wannan wata da muke ciki na rabi da awal sha biyu da wata wannan da na ingantacce da ittifafi na malamai yau kuma muna koma da wata ko sauran da yake su a kwana biyu sha biyu da wata ya rasu da nakal ingantacce amma aihuwa maza sama da akwai saɓani maganganu da yawa a cikin rabi da awal nawa da shi da akwai saɓani da yawa a aihuwa amma a rasuwar manzana sama sha biyu da wata rabi da awal babu saɓani idan kaga shi dai abinda yake ijma'in malamai ayin tsoron manzana sama ya kasance a hamil fi wanda da akwai ijma'i a kai shi tahdidin kuma da akwai saɓani allah taimaka amma rasu manzana sama da akwai ijma'in malaman tarihi a kan manzana sama ya rasu a hamil wannan mai kyau sa a rabi da awal sha biyu da shi bayan hijira da shekara da yake suna goma kin an shiga cikin shekara ta sha kinan an gama shekara ta goma ta kare da bilhijja da ya wuce ko an shiga shekara ta sha ɗaya wata na al-muharram safar ko rabi da awal kinan an shiga ta sha ɗaya da wata biyu da 'yan kwanaki ba ba amma shekara goma cikin ya yi a madina bayan yin jana kinan har an shiga ta sha ɗaya da wata biyu da 'yan kwanaki allah ya aishi manzan sana bayan a shekara ta goma ya yi hajjatul wada hajji ta bankwana yawa mutane bankwana ba ba allah taimaka na shi ne mana cewa ba da hatu wufiya bayan haka manzan sama ya rasu Allah ya amshiran shi salawatu ya rasu ya a ɗakina aisha radiyallahu anha kuma lo ya kasance annabawa inda suka rasu ake binne su aka binne shi a ɗakina aisha radiyallahu anha bayan haka abubakar ya rasu aka binne shi a tare da shi bayan haka umar ya rasu aka binne shi a tare da shi daga nan kuma babu wanda aka ƙara binnewa a tare ya ka zagaye ɗakin aisha radiyallahu anha ko da an ƙara masallaci amma an zagaye shi ba a cikin masallaci an iyakance shi haɗa to shi ne za ka ji mutum ya cewa ka yi sa kabarin annab muhammad sassan a masallaci kamar wannan gidan da yake gaban ya a jikin masallaci sai aka ƙara masallaci ya zamto daga nan hakwalta masallaci ne daga nan har zuwa zuwa ɗannan duka masallaci haɗa kenan gurin yana nan kuma bai bayananta ba a hukunci na musulunci bayananta ba a tone kabari a hudda shi a ji abin mai wani guri da bayananta ba a kuskuren da ake yi makabarta in an yi zamanin da an mance mutane babu su ba zai fi bane ba amma haka nan ana cikin birniya a ce mun haɗu mayar da waye da waye a ce a zo a zauna da mai unguwa mun haɗu birni ne makabartar wannan a yanka mutane hilaye kawai da ake a kano a gada akwai matsala daga mutum yana rami ga mutum ɗanye-ɗanye subhanahu tare da akwai matsala Allah ke shi yasa makamarta dole ya kamata a yi ta da hannun hukuma da sa hannun hukuma ta yadda za a sanya ta ya zamto guri ne na gwamnati wani bai isa bayan zuwa tara ba don kowa ba saboda maƙannata da kan iya samuwa Allah ke na to kina wannan shi ne da akwai tarihi bayani da dama akan wannan bayanin da muka yi bangaren banye maza sama a ɗakin aisha da kuma tausa da suka samu da kuma bayani akan haramcin yin binne gawa a cikin masallaci da sauransu duka da akwai bayani akan haka da dama amma wannan da ishara ta muka yi idan magana sama ba an binne shi bane ba a cikin masallaci inna ma a gid aiki na Aisha wada uriya ma za ka iya cewa a nan da aka binne shi kuma makwabci ne da masallaci ta wusi'a da ari da aka yi sai masallaci ya ciko duk da malamai suke cewa da ta wusi'a ya kamata a yi ya kamata a yi daga baya so yau da gobe kuma ya a hankali almim da akwai bayani da dama na malam na shi da malam cewa ba da hatu wufiya bayan shekara goma za a sai ya rasu wada salawatullahi wa salamuhu alaihi salawatullahi tsira wa salamuhu da aminci na Allah madaukakin sarki ya tabbata ga manzo Allah sallallahu wannan shine fassara adiya da ake yi amma a haƙiƙanin al'amarin salawatun lahi ambatan Allah alayhi a kan manzana su sawa wa salamu da kuma aminci shi ne salatun lahi al'abdi shi ne zikiruhu firrafiƙil ala Allah ya ambaci wannan bawan a maɗaukakan mala'iku da suke gori shi واضح ولا شيء لي حقيقة لهم فسرة صلوات الله جدا أنت تي إيرا بعدين في بدل تندى الله أبتشكا تو تبس كاسا مطيرا واضح كان لازم أن فسرت واضح الله تيمكا بعدين في بدل إتماوات فسرت نعم أما دي أبن دي أدنك تنبيه har mutane su saba Allah sai an kai ba da ce wajinuhu baqi addinin manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbata baya taba gushewa har zuwa tasha kiyama kamar da manzo Allah yake cewa la taza la zalu ta'ifatu min ummati qa'imina ala haqqi mansurina la yadurruhum man qablahum hatta ya'ti amrullah har zuwa tasha kiyama sai an samu wanda suke riko da wannan addini suke riko da gaskiya Allah yana kama musu yana agaza musu har zuwa kusa da tasha kiyama kusa da tasha kiyama dan tasha kiyama za a amshe ran duk wani mumuni da wata iska mai sanyi ba zai yi saura ba sai mafi sharrin halittu a kan sa a na kai ba ba ba da ce wajinuhu ba kan addinin shi yana nan wanzazze tabbatacce ke ba ba wa hada dinu wannan da muka yi bayani a cikin wannan littafin addinin manzala ne ka iya cewa tun farkon littafi har zuwa yanzu ma da isharar da yake addinin manzala ne واضح ko kuma ka iya cewa al-asl tsani da aka yi bayani shine kire addinin manzo Allah ne al-Islam wato to wannan shine addinin manzo Allah tabbata ce kaga karni muna karni yanzu na kusan goma sha biyar addinin manzo Allah sun yana nan wajen nan malai ce la khayra illa dalla al-ummata alayhi babu wani alkhairi face manzara sama ya nuna wa al'ummar shi duk wani alkhairi da ka sani wanda zai kai zuwa ga Allah manzo Allah ya nuna wa al'ummar shi kaga anan guri ya kawata kai wa kanka tambaya sauran bid'o'i da aka kirkiro in alkhairi ne me yasa manzo Allah bai nuna ba la khaira illa dalla al'ummata alayhi babu wani alkhairi face kai da ya nuna ma al'ummar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga tauhidi har zuwa hukunce-hukunce na fiɗo da ɗabi'u kyakkyawa har zuwa abin da zai abko su masi'ar dajjal da abin da maza su make tsoro kada ya abko ga al'umma duka wanda wasu mai yadda ya ba da labarin sai da yanyan kai har koya maka yaya za ka zama in ka ji gaban ɗaki kada ka kalli alƙibla in za ka yi bayan gari ko tsari kada ka kalli alƙibla kada ka bata baya ya za ka yi tsarki addinin da ya bi ka har zuwa banda ake a zakai kai har cikin mawalki in kai mawalki ka tashi me za ka wani har cikin barcinka ya bi ka shi yasa wani mai yahudi ya samu salmanin da fara shi ke ka wallahi ko ɗan gata ne annabin ku ya koya muku komai hatta bayan gari wallahi ko ɗan gata kawo komai manzan sana koya da mai za ka yi bayan gari kai har barcinka in ka ga abin da ya firgita ka mai za ka hudu in ka ga abu kyakkyawa mai za ka yi in za a kwanta barci ga shi yan hukunce hukunce kuma har zuciyarka da kuma kunce kunce da ka shayi zuciyarka wani abu ya zo maka na tunani mummuna mai zaka wani aladiyar musulunci ke addini cikakke kyakkyawan addini Allah ta mai shi ne ma da ce la khaira illa dalil ummata alaihi babu wani alkhairi ba ce ma zama sama sai da ya nuna wa al'umma akan wannan alkhairin su yi shi wala sharra illa hazzara min aminu babu wani sharri da zai samu al'umma a duniya ko a lahira face sai da ya nuna musu ku kiyaye ku tsorata ya yi bayani a kan shari na fitina ta masihin dajjal ya yi bayani a kan shari na fitin duniya ajuji wa majuji abin da zai abku kayan tashin kiyama har tashin kiyama abin da zai abku na hukuma duk ya yi bayani a kafa da abin da zai abku a duniya komai na shari wanda aka hana ya yi bayani a nisanta wanda yake tsoron ma al'umma kasu abu a kan shi ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam Allah ce maka ya duk wani sharri duk wani abu da sharri da ka sani manzala ya bayyana wani zai iya cewa to kaza ina hukuncin shi ka tambayi malamai insha Allah za su baka labari fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta ilimi malamai in baka da masaniya amma ka zo kawai ka yi gaba gaɗi ka za babu hukuncin shi a addinin musulunci ka ga jahilci ne wani da dama za a ga mutum ɗan jarida ne ko ɗan gwagwarmaya ne ko ɗan waye kai ne ka ga ya ce yana neman suka a addinin musulunci ya yi gaba gaɗi ya ce ka za babu shi ko ka za ba a toba ya shi a addinin musulunci dole ya mun kirkiro wani abu ya mun yi kaza tambayi malamai ka ji labari fas'al bihi ar-rahmanu fas'al bihi khabira ka tambayi malami kwararre ya baka labari Allah ce mu ɗaya daga cikin fassara ayatin na'am mana yace wal khairu alladhi to mana zai ba mu misali da alkhairin da manzo da ya nuna al'umma mana ya nuna al'umma akan shi yi riko da shi mana yace wal khairu alladhi dallaha alayhi alkhairu da manzo da sama ya nuna ma al'umma dallaha alaihi alkhairin da maza su mai nuna ma al'umma ya shiryar da ita zuwa gare shi domin dalla ya dillu addalil duka yana nuni ne akan ma'ana al-irshad shi yasa a ta'arifi na dalili zaka ji ta al-murshid ila al-matlub abin da yake shiryar da kai zuwa ga abin da kake nema wadah kenan dallaha alaihi arshadaha ilayhi wadah wal khair الخير ده الذي دلها عليه الخير ده مازال كما ينونا يشري ده الأمة إزوا غريشي شين التوحيد عقيدة إيمان توحيد كأيت الله ده إبادة وجميع ما يحبه الله ويرضاه دكنا أبن ده الله أوكي سركي يكيسو كما يرضى duk abin da Allah yake son shi alkhairi kuma ya yarda shi domin abin da Allah yake son shi to ya yarda da kai shi duk wani abin da Allah yake so ya yarda shi wanda ya shar'anta to shi ne abin da maza ta mai nuna al'umma duk wani abin da Allah yake so ya yarda maza Allah bai bar ba komai in ka kirkiro wani abu wanda maza Allah sa bai zo da shi ba kace Allah yana son shi ya yarda shi ka ci gyaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai ke cewa irin shatubi da makamantan suke cewa duk wanda ya kirkiro wata bid'a ya raba ma addinin musulunci ya ce Allah yana so Allah yana ba da lada to faqad za'ama anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam risala ya riya cewa manzon sa ya ha'inci manzancin da aka turo shi shukran da zakum Allah Allah kiyaye shi ne malai ce at-tauhid alkhair da manzon sa mai Allah ma'auki saki manzon sa mai dor to nuna al'umma kan shi shine tauhidi wa jami'i ma yuhibbu Allah wa yarda da dukkan abinda Allah yake so kuma yarda shi shi ne abinda Allah yake so ya zai shi kamar sallah kamar zakka kamar sadaka kamar gaskiya kamar ɗabi'u kyakkyawa tausayi rahama jin kai wadda infaqi taimaka ma ma'aifa biya ga ma'aifa taimaka ma malamai neman ilimi ga nan da yawa taimaka ma gajeye yin sallah ta nafila azkar ambatan Allah suna da yawa ababen da Allah yake so ya rasu sun ishe ka da ya kake goma هذا جاء المين يصور نعم wa shar to kuma wani sharri ne wanda manzon sallallahu ya nuna ma al'umma ya shiryar da al'umma zuwa gare shi su kiyaye kasu yi shi ba da ce wa sharri ladhi hazzaraha minhu sharrin da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya tsawata wa al'umma kada su saki su yi shi shine ashirku shirka hada Allah da wani shi a cikin ibada ko kuma a cikin abin da yake ayyuka ne na Allah rayawa halittawa arzikawa juya lamari na duniya ko kuma a cikin sunayen shi da sifofin shi to wani shi ne shirka to shirka shi ne babban sharrin da manzana sama ya tsoratar da al'umma da dukkanin abin da Allah ya ƙeƙa mata mala ce wa jami'u ma wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'ba da dukkanin abin da Allah maɗaukin sarki ya karahu ya ƙyamata wa ya abahu kuma wanda bai yarda ba dukkanin abin da Allah maɗaukin sarki ya kyamata kuma bai yarda da shi ba to wannan yana daga cikin sharrin da manzo Allah sama ya tsawatar da al'umma kada su yi shi shi ne mana cewa jami'i ma ya karahu Allah da dukkanin abin da Allah maɗaukin sarki ya kyamace su wa ya abahu kuma wanda bai yarda shi aba ya abahu daga aba ya aba iba'a iba'ata mutum ya kyamata abu wada aba shay'a an yakuna ya kyamata abu ya kasance wada shine kenan kyamatar abu wada kenan wannan dukkanin abin da Allah ya ki ya kyamata daga cikin Qur'an da kowane ta'biri wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya kyamata muku fasikanci da sa'awa Allah game da kuma imani walakin da ma habbaba ilaikumul imana Allah ya so ya sanya san imani a zuciyarku wa zayyana kuma ya kawata shi don ku yi shi amma game da fasikanci kuma Allah ya kyamatar da ku kenan abinda Allah ya sa ku kyamace shi to Allah ya kyamace shi abinda Allah ya so ku so shi to Allah yana son shi Allah taimaka Allah kan alkhairi idan wannan shine a takaice wannan babin bayanin da muka yi a nan gurin kai ka iya cewa malam na maka bayanin abin da Allah yake so da sauran shari'o'i abin da Allah yake so da kuma abin da Allah baya so ya hana to duk wani alkhairi da ka sani manzala sana ya bayyana shi duk wani shari'i da ka sani manzala sana ya bayyana ba ka bukatar ya ka tsara ka tambayi malamai insha Allah duk abin da kake tunani wallahi da akwai hukunci shi duk abin da kake tunani da akwai hukunci shi ka tambayi malamai insha Allah za ka samu hukunci Allah ya muka Allah ya alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ya shi kimi da na fata mu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله يسعدك البركه على الخير اتبع بدنا ان شاء الله sai sati na gaba da izin Allah tabaraka wa ta'ala ma ci gaba wala Allah sati na gaba ma iya kaiwa gaci insha Allah ko ba mu kai ba gaci sati na gaba insha Allah muna kyauta da san abin da zai rage mana baya hucewa eh baya insha Allah abin da zai rage mana ba zai huce ba darasi biyu insha Allah dan kaga wannan shine darasi na 16 insha Allah kuma wala Allah muna kyauta da san a darasi na goma sha takwas insha Allah za mu gama wanda littafin Allah ta albarka da tsari sai kuma mu yi tunanin wani littafi ya kamata mu sa badalin wannan littafin in an kare insha Allah sai a yi kokarin shawartawa a tsari na ina kokarin in ji ra'ayin masu hadarta karatu akan abin da ya kamata a sa yana taimakawa kuma yana birge na haka sai a yi kokari a shawarta a ga wani littafi ya kamata a sa insha Allah Allah taimaka Allah kan alkhairi ألا من أبوئنا الخير ألا بيعمل بقاتمنا الخير سبحانك اللهم وبحمدك نشر الله إله أنت نستغفرك وأتوب إليك